أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله القول في الإيمان زيادته ونقصانه وأب... قال وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل قال
wancan imani duk da na'am ɗazu ya yi bayani ne a dunkula ko cewa alkaulu fil fil imani ziyadatu huwa nuqsan al iman yazidu wa yanqus wa huwa qawlun wa amal sukan ƙara wa i'tiqad amma an ce qawlun wa amal mun yi bayanin cewa ma'anar shi qawlul lisani wa amalul qalbi قول اللسان وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح to da haka sai yake cewa fa inna sawaba fihi qawlu man qala huwa qawlun wa amalun yazidu wa yanqus to qawlu man qala a gurin shi ma ibara ce wanda galibi akan yi amfani da ita cikin masail far'iyya al masail far'iyya al ijtihadiyya al amaliyya al jawarihiyya da aka sai a ce sawabu fi kaza arrajihu fi kaza yana akwai marjuh an gane amma abin da yafi dacewa a masail na aqida a ce alhaqqu fi zalika yana alhaqqu wal batil alhaqqu fi zalika to shine kaza amma qawlu man qala duk da shi ba yana nufin mas'ala ce ijtihadiyya ba amma dai sigar da ake irin wannan maganar a gurin malamai in ka bibiya ta hanyar tatabbu'i da istikara za ka ga cewa a cikin masail na aiki cikin masail na furu'in amma na aqida ba a cewa a ƙaulu man kala kaza ko? alkamari wannan mai ake ce adibin nan mai rakayif aha shi ne cewa lauyi sun yi saɓani kan israel imamu su haimi ne mai rabi mashal eh to kaga irin wannan ba a barin ba a barinta misala ta istiwa ai ko shi ma dan gidan duddu yana da ire-iren wannan maganganu kan masail na aqida shi kuma babban nasu shi kardawi shi cewa yi ma raba kan jama'a suke misali na akida kawai ka rike naka in rike nawa su da yake yan amutin hassanul banna ne na ikhwanul musulmi suna ganin ba a magana ma kan akida raba kan al'umma ta ke sai nan batattu ne na fata an gani to saboda haka as-sawabu fihi da yace to inda alhaku yace zai fi وقول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنه قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب فقيل وما زيادته وما نقصانه قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته وإذا غفلنا وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه kaga rayuwarka duk sanda zaka gafala daga ambatan Allah imaninka ne ya rabu da kaji kana ta ambatan Allah to alamar imaninka ne ke karuwa in dai dan Allah kai kuma ambatan da aka yi shi bisa sunna jiya naga ana maukibi ko yan gargajiya da yan ɗariku sun kwaso jahilai da yara da mata mazlumat an zalunce su waɗannan yara su su san abin da su kawai shagala suka ɗauki dama abu za tafi saman a kori kura ana tafi ana ihu ana tsalle ana ana duk da ambatan Allah ake amma ta hanyar da bata dace ba Allah ya ce tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri jahri min alqawli bil ghudwi wal asar mutum ya taho yana ihu yana daga murya daga murya yayin ambaton Allah annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam in ana cewa kuɗa maza da mata mata na gaba maza na ga wal iyad billah ga eh sanda muka fara jin suna ai lokacin la'asar ana kiran sallar la'asar suna shirye-shiryen tafiya kewaye na kusa ta wai ahalus sunna na mu zikirin mu muke mu ji dadi makiyin manzo ya ji haushi hada wafi ake subhanallah a kaburbura to kaga dama bid'a daga karama take zama babba har ta zama shirka da kafirci nahika an babala da sabon Allah da iskanci da za a yi ta yi a guri wani dama jira yake wata dama jira take wata uban ya yi ƙoƙarin killace ta amma an ziga shi ya kwanto ta san annabu ne ya sako ta ta shigo ta haɗu da ƙato to sai abubuwa su faru wanda la tuhmadu uqba Allah ka tsare mu kuma ka kare mu cikin irin wannan wani yana rungume wani sai da wani zai shiga tsakaninsu eh a cikin facebook ranar ake nuna mu wallahi abin sai baya gayuwa mu sai da wani ya zo ya raba su mace da namiji shi ambatan Allah in bai kara ma imani ba ai kaga ko ba ambatan Allah bane ba ake in kai in kai nitso cikin ambatan Allah mancewa kake da duniya da abin da ke cikin ta amma ambatan Allah ana rawa ana girgiza gaba ana kada kugu subhanallah wannan iskanci ne imam malik da aka ce ga wasu can suna ambatan allah suna tuma suna faduwa suna tsalle sai ya ce a su biyanin hum yara ne su aka ce ya ce a majaninu mahaukata ne aka ce ya ce kai mun gurinmu mahaukata ke haka da yara bana sau da haka sai yake cewa idan muka ambaci allah muka ce ba daga murya domin sanda za a je khaibar sabai suna daga murya suna allahu akbar النبي صلى الله عليه وسلم يتي اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا بعيدا إنكم تدعون قري سميعا قريبا توسى يا مكاونا wanda kuke kira ba kurma bane kuma ba nesa yake da ku ba lokacin da zaka kira shi ai baya nesa da kai kuna kiran wanda ya kasance yana kusa kuma yana jin tausaya makawuna wallahi jiya muna zaune su aka wuce da wasu yara a kori kura murya har ta disa shi baka jin ma me suke cewa sun gaji murya ta dashe wai duk ambatan Allah ne ake shi ko Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ba mu so kama da qur'ani dan ka sha wahala ba ba dan ka sha wahala ba dan ka tabe ka jigata muka so kama da alqur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko sallah kake ta dare in ka ji bacci ka ajiye ka kwanta addini babu takura wama ja'alna wama ja'ala alaikum fi dini min haraj wannan shine addini na gaske wa idza ghafalna wa dayya'na nasina fadhalika nuqsan in muka mance Allah ta'ala ta hanyar mun jima ba mu ambace shi ba wannan hakan zai sa ka dan fada cikin wani zunubi kaga wannan imani ya rabu kenan wannan al'ajuri ya fitar da shi cikin shari'a ibnu abi shayba da al-baihaqi cikin shu'abul iman na'am ahsana Allahu ilaykum qala rahimahullah haddathana ali ibn sahl ar-ramli qala haddathana al-walid ibn muslim annahu qala sami'tu al-awza'i wa malik ibn anas وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان نعم wanda wannan shi ma ibn abi hatim ya hakaito daga iyayen shi cewa shine aqida ta dukkan waɗannan malamai na yankuna mabambanta wanda kuma wannan athar ya zo cikin lalakai ya fitar da shi bi isnadin hasan na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله القول في ألفاظ العباد بالقرآن وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء غناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد رشد والهدى ومن يقوم قوله ومن ي... ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه رحمه الله
na'am yake cewa zancen alƙaulu fi alfadul ibadi bil qur'an bawa ya karanta qur'ani ka karanta tabbati ya da misali karatunka na tabbati ya da shi ma maganar Allah ne ko ko halitta ne sai ya ce wa amma alqawlu fi alfadil alibadi bil qur'ani fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin mada wala tabi'iyyin qada illa amman fi qawlihi al-ghana'u wash-shifa wato wanda suka biyo bayan tabi'ai da suke kan tsarin sahabbai da tabi'ai din wanda maganar su akwai waraka a cikin ta akwai wadatarwa rahmatullahi alaihi wa ridwan wa fi ittiba'ihi ar-rushd wal-huda wadanda in an bi su za a samu shiriya da tsira su maliku su ahmad da sauransu an gane wa man yaqumu qawluhu ladaina maqama qawli al-a'immati ula wanda maganganunsu suna kan tsarin maganganun a imma na farko maganganun da ba su saba ma waɗancan ba ake nufi kun gane ko abi abdullahi ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahimahullah wanda dama tauraro ne shi a cikin sunna shine sai wato imamu ahli sunnati wal jamaa rahmatullahi ta'ala alayhi to abin da yasa sahabbai ba su magana kan mas'ala ta lafzu ba tabi'ai ba su yi magana ba saboda babu wanda suka zo da bid'ar a lokacin akwai bid'o'i da yawa ba a ce komi a kansu ba zamanin magabata na farko saboda babu yan bid'a kaga ba buƙatar a ce kaza a kansu ba kowace bid'a ne za a yi tawakkoin faruwarta ba kun gane ko in ta farun ne sai salaf su ce a'a ba mu san kaza ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka bid'a ne kun fahimta wannan yasa ba a samu magana daga cikin sahabbai da tabi'ai kan mas'ala ta lafzi ba cewa lafzi bil qur'ani makhluq dan wanda suka ce lafzi bil qur'ani makhluq wai su suna ganin sun wato sun yi tsakatsaki ne su kamar wai adalci suka yi tunda ahlus sunna sun ce alqur'anu kalamullah suka yi shiru kawai alqur'ani maganar Allah su kuma innan sun ce a'a makhluqun jahamiyawa to su sai lafziya sai suka ce a'a shi qur'ani asali maganar Allah ne ma'anar shi kenan amma lafazin shi lafazin shi lokacin da kai kake karantawa to ai kai din halitta ne dan haka lafazin halitta ne to su al-Imam Ahmad sai suka ce dukkan wajjaci da wanda yace al-Qur'anu makhluq da wanda yace lafzi bil Qur'ani makhluq da wanda yayi tawaqqufi da arnani kun gane wannan ko ce duk da'an don ibn abi dawud ai ya bayyana mana cewa fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu wala taqu bil qur'ani khalqan qara'tuhu ko khalqan qira'atan ce fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu da me ake bayyana maganar Allah da lafazi ne amma da nazo na ce maka karatun nan da nayi maganar Allah ce na tabbatiyata na tabbatiyata maganar Allah ce in nazo maka wata area mala yahuza muna wata fira can daban ita maganar Allah ce maganar Allah ba ce ko daman da lafazin mai hikaya ake bayyana abin da ake hakaito haka lafazi da alkur'ani alkur'ani ma'anar alkur'ani wato ainihin wadda take tare da lafazin alkur'ani amma wani sharhi ne can naka daban zaka shiga shi wannan ba za a kira shi alkur'ani ba amma karatun haruffan alkur'ani mai girma shi yasa as-sajzi ya rubuta risala fil lafzi wal harf lafazin alkur'ani da haruffan da kake faɗa duka maganar Allah ce ku fahimci wannan ko shi yasa al-qahtani yake cewa ha'un wa mimun qawlul qawlu rabbi wahdahu ko in ka ce hamim da ha'un din nan da mimun nan maganar ubangiji ce sai ce wa midaduna warraqu makhluqan amma tawaddad da aka rubuta da allan da aka rubuta su halitta ne amma sanda aka rubuta shi shi rubutun ya zama maganar Allah sanda aka karanta shi karatun ya zama maganar Allah duk da kai ma harshenka da yawunka wani halitta ne ko ba maganar Allah ba ce amma sanda harshenka ya karanta maganar Allah aka saurara an saurari maganar Allah نعم يوا يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله من الله لا من عباد الله يسمعون كلام الله أحسنت نعم أحسن الله إليكم قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية تهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله قال فممن يسمع ثم wanda سمعت ya ce fa mimman ya sama shi ne ismail at-tirmidhi kamar abu ismail at-tirmidhi ɗalibin wa al-imamu ahmad kuma yana so ya fayyace maka ga shahid a cikin maganar al-imamu ahmad ya ce waɗanda suka ce lafzi bil qur'ani makhluqun su ma jahamiya ne saboda allah ta'ala ce hatta yasma'a kalam allah ka kawo wannan kafirin har sai ya ji maganar allah sai abu ismail a tirmidhi sai ya ce to daga wa zai ji magana allan ne zai sauko daga saman al'arshi wa hasha wa subhana ya sa ya ji yadda wannan arnan koko kai musulmin da ka ba shi ijara ne za ka ji yadda shi maganar allah kun fahimta ko za ke nan lafazinka da alkur'ani shi ma maganar allah ne tunda ya ce hatta yasma'a kalamallah yasma'una kalamallah thumma yuharrifuna tayyib
أحسن الله إليكم قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو غير مخلوق فهو مبتدع na'am waga magana a, ta zo daga daiwa daga cikin daga cikin magabata da al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yayi fassara akan shi wancan da yace a, al- lafzi bil qur'ani makhluqun jahmiyun yace jahmi fa arni amma wanda yace al-qur'anu a, ghairu makhluqin sai ya shiru sai ce to mubtadi'in sai dai in ya hada da kalamullah in ya ce alƙur'anu kalamullahi ghairu makhluk kun gane ko to wannan ya tafi kan tafarkin sunna amma in ya ce alƙur'anu ghairu makhluk sai ya shiru alƙur'anu ghairu makhluk sai ya shiru to zai iya ɗaukan ma'anoni da yawa to shi yasa aka ce to shi ɗan bid'a ne domin lafazin ghairu makhluk ma'anan ma cewa shi ɗan bid'a ne wanda al-Imam al-Bukhari yayi fassara cikin khalqu af'al al-ibad in an ce alƙur'anu ghairu makhluk wato lafazin cewa alkur'anu ghairu makhluk ba a san shi daga sahabbai ba saboda a lokacinsu ba wanda ya ce makhluk ko arna ba su ce ƙur'ani makhluk ba ne kun gane sai dai ma'anan maganarsu da suka ce alwalid ibn al-mughira ya ce illa qaulul bashar in huwa illa qaulul bashar to kaga magana za ta bayi zuwa ga shi makhlukan kun fahimta ko yana ma daga cikin dalilan malamai gurin kafirtar da jami'a da suka ce alkur'ani makhlukun tunda Allah ya kafirtar da yayi wa'idin wuta wa kafirin da yace alkur'ani maganar mutum ne tunda yayi maganar mutum mecece ita halitta ce saboda shi mutumin halitta ne wallahu khalaqakum wama ta'malun to cewa alkur'anu makhluk ba a san da shi ba zamanin sahabbai to kaga yanzu ghairu makhluq ba a san da shi ba zamanin sahabbai saboda mi saboda ba wanda yace makhluq balantana abu kata zuwa ga amai raddi da cewa ghairu makhluq sai daga baya ne jahamiya suka bayyana suka ce alqur'ani makhluqun ne wa laysa kalaman lillah sai aka ce musu la alqur'anu kalamullah ghairu makhluq a daidai lokacin da kuma jahamiya suka bayyana ba za ka ce kalamullah ya kai shiru ba sai ka kara da ghairu makhluq zai zama raddi a gare su sai zama nafiyun wa isbat eh wanda suka ba magana alfaz wanda suka ba alkur'ani gabaɗe shi wanda kuma suke ɗaukar wanda kuma suke tafiya ghairu makhluq yana maganganu hudu. wanda yace ghairu makhluq yayi shuru malamai suka ce dan bid'a ne ma wanda yace kalamullah ghairu makhluq shine ahlus sunna wanda yace makhluq bajahami wanda yace lafzi bil qur'ani makhluq shi ma bajahami ne na biyar wanda ya tawakkufi shi ma wanda ya tawakkufi eh to shi ma jahami to ɗaya shi ne wanda yake kan daidai kan gaskiya ya ce ƙura'an kalamullahi ghairu makhluk to haka yanzu ka zo ka ce ghairu makhluk kai shiru ai sahabbai ba su san da ghairu makhluk ba sai dai ka ce kalamullah da sahabbai suka san da shi sa annabawa suka san da shi sai ka ce ghairu makhluqin dan kare kalamullahi ka kara kalamullahi ne sai ka ce ghairu makhluq kamar yanda ake ma hadisai sharhi kamar yanda ake ma ayoyin alqur'ani tafsiri amma sai ka fara kawo ayar sai kai mata tafsirin ai kun fahimta ko na'am ahsanallahu ilaykum قال رحمه الله ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نهتم به سواه وفيه الكفاية والمنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه هنا نفع الإمام أحمد وتكمن بيان كيف يا غلوي مسألة سنة الإمام أحمد ألوكة شبا أسن wanda yake muttaba mawthuqun bihi kamar shi ba akwai waɗanda suke tsararrakin shi a ilimi ɓangaren hadithi da ɓangaren riwaya da ɓangaren fiqhu da ɓangaren ibada da ɓangaren zuhudu amma abin da ya shafi sun don wasu an fifita su ma akan imamu ahmad wurin jarhi da ta'adili an fifita ibnu ma'in akan imamu ahmad tare da karinin shi wurin yawan riwaya wurin yawan riwaya an fifita ibnu abi shayba akan imamu ahmad duk da karinin shi wurin hadda ƙwarin hadda an fifita ainihin ishaq ibn rahuya akan al'imamu ahmad da ibn al-madini tare da ƙorana ɗin shi amma gurin fiƙhul hadifi da sanin sunna da halayen sahabbai a cikin tafiya ta shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu ahmad shi ya daga tuta to da ka sai ya ce ba mu da wanda muke koyi da shi siwahu ba yana nufin sauran ba a koyi da su ba a'a babu da ya kamar shi shi yasa ake kiran shi imamu ahli sunna wani tawfiqi ne daga Allah Allah ya zukan su da gafara na'am ahsanallahu ilaikum qala rahimahullah alqawlu fil ismi ahuwa almusamma am huwa ghayru almusamma قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوف فيه شيء والصمت عنه زين
وحسب امرئ يشرو أكيتو زين كلياج je mutum sunan mutum shi din ne ko kuma wani shi ne wani hamaka ce ko dama ya ce nauka ne suka fada ciki dolaye ba a khaubi cikin shi masail ne wanda suka kasance na ahlul kalam wanda asalinsu suna amfani da su kan al'ashiya har suka koma cikin masail na aqida da ayyukan ubangiji subhanahu ta'ala wannan zai samu mutum shakka cikin ayyukan ubangiji da kuma sifofin shi shi yasa aka ce ai shiru aka tunda sahabbai basu basu shiga ciki ba kuma akwai ilmul kalami zamanin sahabbai tunda ilmul kalam din daga yunani yunani aka dauko shi shekara dubu kaza bayan kafin zuwan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi amma sahabbai ba su fada ciki ba law kana khairan ma sabaquna ilayhi law kana khairan la sabaquna ilayhi ba ma sabaquna aina أحسن الله إليكم قال وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك نعم
قال قال رحمه الله التحذير من تقويل أحد ما لم يقل قال فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذين دين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم ما بيناه لكم على على وصف على وصفنا فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحل أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرباءه وأن يحله المحل الذي أخبر نبي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر على ما أخبر صلى الله عليه وسلم la tajidu alaihi kai ku ji haushin shi eh ya dan zafafa abinda aka jingina mai abu ne mai girma eh abu ne mai girma wani wani cutarwa aka yi maka ku duba ummuna Aisha radiyallahu anha da aka tuhume ta hadithatul ifki daga Hassan ibn Thabit ai ta yafe mai ko ta yafe mai shi tunda lokacin da wani yake ce mata ya zo gurinta ne bayan ya manyanta ita ma ta tsufa sai ta ba shi shimfiɗa ya zauna bayan ya tashi sai cikin masu mata hidima ta ta ce hassanin zaki ma haka sai ta ce a shi ne fa yake faɗa kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wuqa'u ta ce ta yafe mu sai ba jimawa sai aka yi mata tambaya inda za a gane har yanzu dai akwai ɗan damuwa ya mata tambaya kan me ma'anar الذي تولى كبره منهم له عذاب عليم عذاب عظيم ko waye allazi tawalla kiburahu sai tace shi Hassan din ne ita ana tafassara duk da fassara sauran sahabbai Abdullah bin Ubay ne ko tace shi Hassan din ne ce to lahu azabun alim azaba mai radadi wace kala azaba tunda dai shi an mai haddi a nan duniya ko sai ta ce wace azaba ta wuce makanta inda ya makance ƙarshen rayuwar shi tana ganin sanadiyar haƙƙinta ne fahimta ku a layira dai allah ta'ala ya fi mu amma a han duniya ga shi nan allah ya kama shi a itin a duniya to a jefe ka to abinda aka jefe aka jefe a kabari da shi ya fi ƙarfin hadisul ifki da hadisatul ifki abinda aka jefe ta da shi ba kafirci ba to amma shi an ci fa da kuma jahamiyanci lafziya kagaye magana ce mai girma wannan ya sa imamu kabari sai ya kausasa to akwai waɗanda su dama gurin raddi haka suke zaman ka lafiya kakka musu sharri ka musu sharri za su bi ta kanka su murji alhumaidi ba mun karanta ba cewa wasu sun tuhume shi da kaushin harshe akwai san da ya taɓa samun matsala da wani inda imamul muzani yana gurin isa matsala da wani sai ya mai ya mai maganar da shi ya fahimci ƙarya ake mai duk da wancan din shi ma babban malami sai ce kadabta wa kadaba abuka wa jadduka akwai akwai ire-iren su kala su shu'ba shuba ma an karabo su ko ka mawa sunna rara gefe to yanzu za su ragargaje to amma akran ne muka ce ba a ba a daukan wannan a matsayin dari'a amma ya halatta a ruwaito ana iya ruwaitowa a ba da labarin abubuwan da suka faru a tsakaninsu wannan ke na'am ahsanallahu ilaikum qala rahimahullah qala abu ja'far da cewa maganganun da yake ba kai tsaye za a ce ya wajjaha su zuwa ga su ibnu abi dawud tun da bai kama suna ba ba mamaki su wushatu da ke tsakani su annamiman da suke dauko magana shi su lankwasa ta ko ma su nahala mushi da ya ce man nahalan nihla shine mazhaba ko abin ka daura mutum akan wani tsari wanda ba shi yake akai ba to su yake magana akan su ba su ibnu abi dawud ba wallahi a'lam قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجره أمعاءه ورجل يجر أمعاءه ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحما ويقول لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال, أموال الناس ويقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال فذكر كلاما سقط مني ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن العبد كان ينظر إلى كل كلمة أبعد
فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها فيستلذها كما يستلذ الرفث ويقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس
الطبراني يفتد دون حديث ويعلو لي أكو أتكنشي kamar yadda yake a cikin wannan isnadin akwai sa'alaba ibn muslimin al-khathami mastur ne akwai ayyub ibn bashir al-ijli malamin shi ya kasance majhul ne sannan akwai irsali na shufai ibn mati'in al-asbahi annahu kana tabi'iyya ya tabbata ba na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأ بما ليس فيه لي ليعيبه حبسه الله في جهنم حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه ضعيفي ني عبد الله عمر بن عبد الله الأنصاري هذا مجهول نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي كلاهما قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو أنه قال حدثني راشد حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم صحيح في أبي داود نعم قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان عن عثمان بن أبي العاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم, أدفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا فقال وفلانا فقالوا نعم يا رسول الله فقال قد أقعد فلان لن فلان لن فلان فلان الآن يضرب ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريز في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع ثم قال الآن يضرب هذا الآن يضرب هذا ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد, ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمع سمعتها سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريز في قلوبكم وتزي وتزيدكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع قالوا يا رسول الله ما ذنبهما قال أما فلان فإنه كان يستبرئ فإنه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو قال فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس
أصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس كو ما باترد وانا سوام وانا بيانا با حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان أبا أبن ديبي سوني سوني لا يستتر من البول يمشي بالنميمة كما بابو زنسان فلان وفلانا طيب وانا إسناد ينا دا روني akwai isqadi a ciki tsakanin Uthman ibn Abi Atika da Abu Umama na akwai mutum biyu kwarai Ali ibn Zaid ibn Jura Ali ibn Yazid biyu ko eh al-Alhani ke aywa al-Qasim sahib Abi Abi Abi Umama shi Ali ibn Yazid da'ifi ne kuma Ali ibn Yazid da'ifi ne فقاسم شي ما روايه شي daga Abu Umama akwai maqal akwai maqal na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد الوليد الوليد بن مسلم يا عن عن الشباب اللي سنتهي نعم قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا وقال حدثنا محمد بن محمد وقال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن, عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال أنه قال برزة يا ولد دم برزة نكي لي أوكيش أبو برزة الأنصاري لكن أبو برزة الأسلمي نعم أحسن الله إليكم قال عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي أنه قال قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضح في بيته
na'am wannan ya tabbata hasanun da gairihi wanga wannan nasiha ce yake yi wannan babu da ya kulla a tahziru min takwili ahadin malam ya kula so da ba daɗi shi ya ɗana ya ji da shafi'i yake cewa menene wanda bai san rayuwa bai ce fa inni ta'amtuha wasiqa ilaina adbuha wa azabuha wasiqa ilaihi azabul hayati wa azbuha saboda haka mutum ya kiyayi faɗin magana kan mutukan wani daga kawai abubuwan da yake ji a gari musamman wanda kuke raye a gari guda kana da damar ka tattauna da shi ka haɗu da shi karka ɗauki abin da mutane ke faɗa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu ka nemi tabbacin wannan magana kafin ka je ka hau kai kafin ka je ka cutar da wani an tusibu qauman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ka je ka raga-raga da wani ka bata shi daga baya ka zo kana nadama ka dawo kana nadama daga mu daina tasarru'in yin hukunci akan bayan Allah musamman wanda kai a saninka tsakaninka da Allah ka san mutumin kirki da an kawo ma wani labari akan shi ka ce a kawai ba gaskiya bane ka kawo hujja ka kawo shaida ko mu je mu same shi walaula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha buhtanun hadha ifkum mubin walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun 'azim kar kawai mutum ka san shi mutumin kirki ne ka zo ka gina kiyayya da shi akan wahami akan abin da yake khayalat ne ba su da tabbas za ka malam yake mana wannan wasiya da wannan nasiha ta hanyar kawo mana dalilai daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farahimahullah na'am ahsanallahu ilaykum qala rahimahullah akhirul kitabi walhamdulillahi wahdah wa kana al-faragh minhu fi yawm al-arbi'a thani 'ashra min shahr al-muharram al-haram افتتاح سنة أربع وأربعة وثمانين وألف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين تونم bayanin wanda su nusakh ne wanda suka yi nasakha ta shi littafin kaga shekara ta dubu da nawa shekara dubu da ɗari da dubu da tamanin da hudu ko? arba'atin wa tamanina wa alif ba wai shi ne ya ce akhiru hadal kitabi ba to daga wannan kenan to za mu takaita insha Allah ta'ala a haka mu dasa aya sauran sati mai zuwa za a dan huta za a huta sati mai zuwa babu insha Allah sai san da aka ga sanarwa